نبيا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalin okudata mai lisani ya kawo gauli amma ba da yamuwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna kara jini da gudun mu Allah subhanahu wa ta'ala da ya dada mu wannan yini mai tarin albarka wato yinin litinin wanda yau ko talata ne litinin ne ko? yau litinin goma sha biyu daidai ga wata ramadan hijira yau da shekara 1444 barkanmu da kasance cikin wannan masallaci na mana iya suna da ke wannan unguwa ta fantari a nan fadar jihar gobe domin ci gaba da darasi na alkur'ani mai girma wanda muke bibiyarsa a wannan darare masu albarka na wannan wata mai tarin falla da albarka a watan ramadan idan masu bibiya ba su manta ba muna na cikin surat yunus alaihi salam sura mai namba ta goma a jerin girsurin alkur'ani mai girma daga sama zuwa kan ita wannan sura din kuma karatu ya fara nisa a cikin ita wannan sura mai albarka suratu yunus alayhi salam mun tsaya a aya mai namba ta 70 daidai yau za mu tashi aya mai namba ta 71 a ita dai wannan sura suratu yunus alayhi salam Allahumma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا ثم قضوا إلي ولا تنظرون Allah ta'ala ke cewa watul alaihim naba nuhin ka karanta musu labarin annabi nuhu alaihi salam shine farkon manzo a bayan ƙasa farkon wanda Allah ya bashi risala yace je isar da sakonsa zuwa ga bayansa farkon wanda Allah ya masa wahayi ya isar da wannan wahayi zuwa gaba shi ne annabi nuhu alaihi salam kuma ya fi kowa ɗaukar lokaci mai tso wajen da'awa shekararsa ɗaiɗaiɗai tara da hamsin ya iya da'awa ba shekarun haihuwa ba a daga fara yi masa wahayi zuwa da'awarsa har zuwa ƙarshe shekara ɗari tara da hamsin har ma wa'ansu suna ganin kan ba mutum ba ne ya yi zamani da uba da ɗa da jika da jikan jika an ce a wancan lokaci har idan dattijo ya kusa mutuwa sai tara yayansa da jikokinsa sai na sha akwai wani mutum ana ce mai nuhu mun waka kuma gaji karku yadda da abin da zai mun waka iyayen masu gama da mana ka domin allah ta'ala ya masa tsawon kwana ne ya bayan shekaru masu yawa ya sha gwagwarmaya kwarai da gaske ba irin da'awar da biyu ba kalanta da biyu ba ya yi a bainar jama'a ya bi mutane ɗaiɗiku ya yi a suru ya yi a bayyane ya yi a gida ya yi a kasuwa ba inda bai da'awar yansa ba inda bai da'awa ba amma hikima ta Allah da ƙarshe waɗanda suka yi imani da shi ‘yan kaɗan daga cikin mutane ba ma'amana ma'ahu illa kare na ka Allah ya ce ba yi imani da shi ba sai ‘yan kaɗan mutane kaɗan to duk inda Allah zai jero annabawa ya fara ba da labarinsa a ƙur'ani to agalab da annabi nuhu ake fara domin shi ne farkon manzo a bayan ƙasa akwai bambanci da utulu da attilawa da alkira'a attilawa da alkira'a akwai bambanci ita alkira'a kamar karatun da kake a lokacin za ka fahimci shi kana karantawa da baka fahimci shi ba amma a lokacin kake ka fahimci shi shi ne kira'a ce amma tilawa dama ka yi dama tana nan sai dake yi wa mutane da yayi to dama can Allah ta rayuwa manzon Allah wahayi ya sanar da shi annabi Nuhu alaihi salam to anan gabar sai ce to annabi Muhammadu ka faɗa wa al'ummarka labarin annabi Nuhu alaihi salam ka karanta musu wani sashi daga cikin labarinsa domin labarinsa ya maimaito a surori jewa Qur'ani hasali ma akwai sura su kutum da aka samu da suran suratul Nuhin alaihi salam mai ayoyi guda talatin iya ɗaya daga cikin annabawa da suka keɓanta da surori masu sunansu kamar hudu alaihi salam kamar yunus muna cikin surarsa kamar yusuf alaihi salam kamar suratu muhammad duka waɗannan kusan annabawa ne da suka keɓantu wajen a sanya suran ƙur'ani su kutum da sunansu wannan shi ne nuhu alaihi salam allah ya ce ka karanta al'ummarka ai al-kuffar kafirai da sauran masu karkatacciyar aƙida ka faɗa musu yaya annabi nuhu alaihi salam ya zauna na annaba nuhin ina khabr nuhin alaihi salam ma qaumi al-kufar alladhina nasabu al-izza li ghayrillah da ainihin waɗanda ya zauna da su kafirawa waɗanda suke nasaba suke jingina buwaya abun wani Allah ba Allah wannan ma laifi ka jingina buwaya da yin abin da aka ga dama ga wani Allah ba Allah ba wannan laifi tunda wannan sifar Allah shi ne aljabbar shi ne alkahar shi ne al'aziz to a bewa wani ɗan adam wannan sifar kuskure tana ma iya kai mutum zuwa kafis kowa cewa mai takalmin karfe ne in ya taka ya taka wannan kuskure ne wannan girman kai da bai ba Allah shi ne jabba mai karya wanda ya so mai ɗora wanda ya so ɗan adam bai isa ba wannan ba la'in sama ne an fahimta to su daga cikin laifin mutanen annabi nuhu alaihi salam suna ɗaukan izza ta Allah da siffarsa ta azizu ya suna ba wa gumakansu ya suna ba wa wa'ansu daga cikin mutanen waɗancan lokaci suna ganin su ma sun isa sun isa su amsa wannan sunan to wannan iya cikin babban laifin da suke aikatawa kuma Allah ya ce fa innal izzata lillahi jami'a dukkan wata buwaya da kama kariya da yin abu ba ka tunanin abu zai biyu bai wannan aikin Allah aikin Allah dan adam bai zai su fita da wannan su fara to Allah ta'ala yake cewa ka faɗa musu labarin Annabi Nuhu alayhi salam iz qala liqaumi lokacin da Annabi Nuhu ya faɗa mutanansa in kana kabura alaikum maqami kabura yi ne shakka idan har takura ku ta kai takura alaikum kun takura takura ta ci mu makami shi ne lubusi fiku zamana da nake cikin ka matsayina na manzon Allah har in abin ya takura muku ba kwa so wata zikiri bi ayatila ta zikiri ne wa'azi iyaku da irin wa'azin da ni nake muku annabi nuhu alaihi salam da zamana a cikin ku ina faɗa muku dokokin Allah da kuma wa'azin da nake muku da ayoyin Allah har in wannan abin ne ya dame ku ya takura ku yasa kuka shiga uku an fahimta to fa'ala Allah tawakkaltu to annabi nuhu yace in faɗa muku annabi nuhu ya faɗa mutanen su ga Allah ya dogara an fahimta wato wannan salo ne da zai kara kwantarwa da duk wani mai da'awa hankali ita da'awa ba ta rabuwa dama da kulle-kulle in ka ga ba a yi mata kulle-kulle to da'awa ce wanda ba ta tafiya in kun duba tun da kan annabawa har sahabbai har tabi'ai har tabi'ut tabi'in har baya-baya ma to babu da'awar da ta zo ta wanye lafiya ko an sa kurkuku suka mutu ba kamar shekul islam ibn taymiya ya zama kurkuku da wanda ta jawo masa ba kayan wani ci ba kamar ahmad dan hanbal ya yi kurkuku kamar imam malik har zane shi aka yi aka farfasa masa jiki duk akan da'awa haka take dama in ka ga da'awa salin alim ba ta samun gutsurtso ma to da'awa ce wanda ba a yin ta akan alkitabu sunna an sa ra'ayi ya shi to annabi nuhu alaihi salam yake faɗa mutanensa cewa har in zama na cikin ku a matsayina na manzon Allah cikin ku da kuma wa'azi da nake muku da ayoyin Allah har in wannan ne ya dame ku to da wani ya ce to shikenan na daina mu zauna lafiya kuma haka bane sai ce a'a wannan aikin kam sai dai mutuwa kalmar mutum fa'ala Allah tawakkaltu duk abin da za ku yi wallahi ba na tsoro ne na dogara ga Allah shi yasa wata rana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da Abu Talib yake ba shi kariya da yake ba shi kariya akwai lokacin da mushrikai suka taru suka ce ka faɗa wannan dan naka ya daina abin nan da ake wannan da awal da yake ba lata ba uza ya daina abu dalibin kirawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa wannan mutanen sun matsa fa to ina ganin a shawarce ko a daina ne kowa ya huta yace a'a ya am wannan aiki da nake sakon Allah ne kuma magana dan adam ba za ta sa na daina shi ba in ka gana daina wannan aikin Allah ya karbi rayuwata ne ka kwantar da hankali ka ba abin da zai kai manzon Allah ya ga ya abu dalib wannan magana wato ita da'awa kamar shiga barikin su da ne no going back in an tafi an tafi ba dawowa baya in ka dawo baya to ka faɗi bayan faɗuwar ka ma ka rusa bayan ka gaba daya yasa aiki ne sai an shirya aiki akwai barazana akan aiki barazana ta kawo mu da da talauci da da zai dama zagi ai kamar wannan zuba tarki ne dama dama an mai da'awa iya tsoron zagi ai bai ma bai ma kai ba bai ma kai ba saboda ka aiki ne wanda yake bukatar jajircewa gwamnati ta saka a gaba al'ummar sa ga amala'u sa ka a gaba ba inda zaka zauna lafiya kai wata jarrabawar ma har gidan kai ta same ka ga annabi nuhun ga zama karanta ne matarsa ba ta yi da shi ba ta dinga daukar surrun tana kaiwa wa ansa wa matarsa tun a gida bai zauna lafiya ba ga ɗansa bai hinta da shi bai imani da shi ba to ita da'awa in an shige ta to zaman lafiya a gume da awa sai dai dan lokacin da Allah ya so amma babu shakka babu kwanciyar hankali al'amura ne masu yawa dan dai Allah iya jagora iya shiga al'amarin sai ake ganin kamar mutum lafiyar sa kalau an bayyana Allah ta'ala ya samu dace Allah ta'ala ke cewa in kana kabur alaikum maqami wa tadhkiri bi ayati llahi fa 'ala llahi tawakkaltu to ni na dogara ga Allah inji annabi Nuhu alaihi salam domin ya nuna wa mutanensa kan cewa shi fa abin da yake ba ja da baya sai ce fa ajimu fa ajibi amra duk wani abin da kuka san za ku yi ku jin ku tara amrakum shine kaidukum wa makarikum duk wani makirci duk wani kulle kulle da za ku yi akan wannan da'awar wallahi ina ba ku shawara ku je ku ci gaba da yi ba zubance ku dina bakar ku dina duk abin da za ku yi ne fa'ajimi amurku ai usimu ala amurin ta fa'alu na alayya ko ta fa'alu na hube ku ci gaba da ƙulle-ƙullen ku kan abin da za ku aikata min ni in ji annabi nu alayhisala wa shuraka a ku ai ma'a shuraka a ku da ku da duk wanda za su tsaye ku yi gayya ma ba ku ganin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam lokacin da za a yi gazotul azab suna madina yan kaɗan ne tsararru ne kafiran maka ma sun fi su yawa amma sai da aka yi mai gangan kwantaren dangi kafiran italy kafiran rome kafiran ina ne duk ƙasashen duniya na kafin suka haida suka haɗu suka zo za a murkushe mazan allah da safai a garin madina shi ne ka zotul azam wanda ba a ma yadda sun fito da gari ba zuwa kai za a ci musu a garin gaba ɗaya amma allah da yake ne a sai turo musu iska iska kawai Allah ya turo sun kafa tantunansu a bayan garin Madina suna jiran lokaci su higo su kashe kowa da kowa fa arsalna alaihim rihan sai Allah ya turo musu iska wata irin iska mai karfi ta tarwatsa su gaba daya aka neme su aka rasa saboda Allah idan yana bayan ka ba wanda zai karya ka saboda Allah ta'ala yake cewa annabi Nuhu ka faɗa musu duk abin da za su je su fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum duk wani kaidinku duk wani makircinku da ku da masu tsaya ku duka ku je ku yi a sun malayakun amurkun alaikun gumma kuma kar ku yi abin aboye ku yi abini ba haka imani ya kai imani ke tauhidi ya kai tauhidi duk abin da za ku yi annabi ne ce ku yi a bayyane kar ma ku ɓoye udhuruhu wajahiruni bi ku bayyana shi ku zo gaba da gaba kar ku koyi sun maƙudu ilayya sannan ku yanke duk abin da za ku yanke ne imdu fiya imdu fi ma fi ma aratumuhu ku yanke ku zartar da duk abin da za ku yi a kaina wala tunziruni kar ku saurara ni wannan shine abin da annabi nuhu ya faɗa wa mutane in dai har wannan karatun ne da cewa Allah ya ce annabi ya ce a kansa kuka damu to yanzu aka fara an fahimta ku tara duk abin da za ku tara da kaidinku da makircinku ku doso ne kar ku ɓoye komai ku yi shi a bayyane tun da dama farko ya ce fa'alallahi tawakkalt ni Allah ne madogara ta kuma dama annabawa duka haka su za mu je kan annabi musa gaba kaɗai shi ma ya ce ga Allah ya dogara alallahi tawakkal haka annabi muhammadu haka haka annabi ibrahim haka dogaro ga Allah shine babban jingina a tudun da ba zai rushe amma duk wanda ka dogara ga shi ba Allah ba zai iya tafiya za ka iya tafiya amma Allah shine al-hayyul qayyum wa tawakkal ala al-hayy ala al-hayy alladhi la yamut kai dogaro ga rayen nan da baya mutuwa shine Allah an fahimta wa sabbih bihamdi ka dinga tasbihi kana gode masa sun makazo ilayya wala tunziru yi abun ku a bayyana ku doso ne ta annabi nuhu kar ku saurara duk abin da za ku yi wannan da'awa dai ba za a dina ta daga nan ba fa in tawallaytum fama sa'altukum min ajr in ajriya illa ala Allah wa umirtu an akuna min al-muslimin fa'inta wallau fa'inta wallaito in sun juya ma baya annabi nuhu alaihi salam suka iya ja da wannan da'awar suka ce ba su yadda ba abinda kake faɗa ba daidai ba ba ka yadda ba su yadda ba son zuciya ne to dama na ce fa ma sa'altukum min aji ban tambaye ku biya ni ba da ai inda kuna biya na shine za ku in kun ce ba ku yadda ba zan ji daɗi ba ba ma ki albashi zai tsaya ko ko za a riƙe albashin to dama ban tambaye ku ba da a can surtu hudu alaihi salam yake cewa wa ya qaumi la as'alukum alaihi mal wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala in ajriya illa ala alladhi fatarani in ajri illa allah in ajri in ajriya illa ala allah وما أنا بطارد الذين آمنوا na'am إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون a surar da ke gaban wannan sura qur'ani yake cewa annabi nuhu ya faɗa wa mutanensa yace ya qaumi la as'alukum alaihi mal akan wannan da'awar da nake shekara 900 da wani abu ban taba tambayar kowa ya ban kukurwa wannan iya cikin mutunci mai da'awa ka tsare mutuncinka kar ya zama to kana roƙon mutane kayan su idan ka sa roƙo ko kwaɗayi a harkar da'awa ba ka isa ka faɗi gaskiya ba dole akwai gunda za ka yi kwana akwai gunda za ka sauƙi da kai kuma da wani ta ɗau wannan ba ba ta yi ba ka tsaya da ƙafar ka nemi taimakon Allah ka dama aiki ne sai ai shirya ake yi an fahimta saboda ka in mai da'awa zai sa kwaɗayi wallahi ba zai iya faɗar gaskiya ba dole sai ya yi kwana ya loki a wani gun to amma in ka tsaya ba kwaɗayi ba roƙo wani ya ɗauko wani abin shi ya baka dama Allah ne ya aiko maka ba roƙa ka yi ba ba tambaya kai ba amma ya zama to kana da'awa amma akwai roƙo da kwaɗayi na dukiyar mutane to ba mamaki da'awa ta samu matsala ce yasa duk annabawa kullu as'alukum alaihi min ajr kullu as'alukum alaihi min ajr duk suna ta ba mutum biyu kula da ba mutum biyu kuɗi ba domin ɗan adam da kuɗi sai Allah ɗan adam duk yadda kuke da shi inda ya harka ta kuɗi ce to kai baya baya da shi idan kana so ka zauna lafiya ya sa masu hikima in aminta ta kai aminta da kai da mutum to kar ba ya shiga wallahi za a ji ku da shi kwara ka ba shi kyauta ko ka ba shi sadaka ya bukwanci sadaka amma shi ɗan zai iya dara wannan amintar akan wani ɗan abin da bai kai ya kawo ba domin kusan jinin dan adam akwai sinadarin kudi a cikinsa an fahimta wata yi funar mala hubban jamma haka Allah ya ce ɗan adam iya yi wa dukiya makamansu son da baya ji baya gani a kanta zai iya rufe idonsa ya toshe kunansa a kan dukiya ɗan adam ne wanda zai iya yi zai iya yi duk kuma yadda kuke da mutum ko mun kusancin ku da shi in za ka roƙe shi yau ka roƙe shi gobe ka roƙe shi jibi wala sai ya tsare ka shi ya sa hatta mata ma idan muna musu wa'azi wa'azin mata iyaye ku koya wa 'ya'yanku kana'a idan za ku auren da su duk macen da tafiya bani bani a gun miji to dole za ta kasa warata ku yi juriya da hakuri an fahimta dan adam haka Allah ya kowa haka yake dama sai dai illa man rahimallah amma akan dukiya dan adam ba abin da ba zai ba to shi yasa Allah ya tale annabawa ya rufa musu asiri ba annabin da aka rataye rayuwarsa a wuyan wani babu shi duk mustaqillu na bi anfusi da kafasu suke tsaye ba su gina da kowa ba yasa za su yi da awa su yadda Allah ya aiko su ba zancen kwana ba dokewa to shi ma duk mai da awa ya dan wannan sa idan kana son zaman ka lafiya cikin da awa karka yi karka yi ba kar wani ma ya san asirin ka ka dinga jarabta rayuwa kana malin rayuwar karatu amma in wani ya san sirrin ka sai ya maguri billahi azim sai ya maguri ba ai ba ma an ce ai balbina ba ai ba ba akwai wani abokin mu haka Allah ya buɗa masa ya dan dan konan sa kwanaki sai yake sawa wai sai ji a masallacin sana jawai kudin corona ya samu wallahi tallahi ma ba sani ba Allah ne ba da fata wani gwamnati ga yakuri wannan taki ne ba da za su wala kudin korona ya samu ya cike da iyalinsa har na goye ma ya cike ya samu kudin korona ya sake walwala kudin korona da annabi da bayar kwana bayar wani to saboda ka wannan ba ka ga zuzzato ne ba a san ina Allah ya bashi ba to ina kuma ya tambaye mutane ina kuma san sosu da samu kudin an bayyana mutuncin da awa ka tsare mutuncin da ka tsare shi duk wanda zai zo kwada a dawa kuma Allah ya sa ma gun da kake cin abinci kake samu rike shi Allah ya koro wani ya kama kyauta ya baka sadaka karbi ba ruwan sa kai ba an fahimta amma matukar za ka yi roko ko kullum ofis din wani ko kullum shagon wani to babu shakka da awa ta samu matsala yasa Allah yake cewa ya qawmi la as'alukum alayhi mala in ajri illa ala Allah la dana kada ya mu Allah ne ke sa rasa duk mai da awar da bai sa wannan a ransa ba to ya kowa tafka asara duniya manzan Allah yana faɗa a ta tsuntsaye a sama kifi a ruwa iska da waye suna yi wa mai koyar da mutane addini a ruwa amma sai ya ikilas amma in ka sa wani abu na kwaɗayin duniya to wannan albarka ba ka ne wannan alƙawarin da Allah ba zai ba an fahimta wa ma'ana bi tsarin ladina amanu inna wa mulaqu rabbihim walakin ni arakum qawman tajhalun yake cewa waɗannan talakawa da nake tare da ba zan koyi su ba da masu kudin sun ce a kori talakawa in annabi nuhu in suna in annabi nuhu yana so su zo su musulunta ya kori wannan talakawa a su ba za su taba zama da talakawa ba ce a'a wallahi ba za ku kori su Allah ya ce da kori su ku dai kai wasu mutane masu kin gaskiya wanda kuka jahilci Allah annabi nuhu ana yake cewa fa in tawallaytu fa ma sa'altukum min ajr in ajri illa ala Allah la dana iya ga Allah wa umirtu an akuna min al-muslimin wa umirtu an bani doka ma'ana Allah ya umarce ni an akuna minal muslimi na kasance ɗaya daga cikin masu miƙa Allah ne wanda shine dokar Allah zuwa ga Annabi Nuhu alaihi salam na'am ayatu فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا na'am فانظر كيف كان عاقبة المنذرين Allah ya ce baka zabu sai su karanta Annabi Nuhu alaihi salam dama shine abin da suka saba da duk wani annabi in yazo ya dawa sai ya karanta shi كذبت قوم نوح المرسلين كذبت عاد المرسلين كذبت ثمود المرسلين كذب اصحاب الايكه المرسلين duk Allah ya ce wannan an kareta su a cikin sura shu'ara ko wanda annabi yazo da wasu ibada zai kariya ne ba su yadda ba to kai ma mai da'awa da yau an ce kariya kake to me me me ba don gaci annabawa ma an ce kariya suke ba da na kai wanda sunan ka ko a kawai ne bai fito ba me za ka damu a ci annabin da Allah ya kama sunansa a Qur'ani ya ce ƙarya yake an fahimta to kai kuma dan an ce ƙarya kake miya shi kar ma ka rabi kanka da wannan fakazzabuhu Allah ya ce so ƙaryata annabi Nuhu alaihi salam fanajjaynahu suna ƙaryata shi sai muka tsiratar da shi kuma sai muka raba shi da su domin su zamu halakar da su fanajjaynahu wa man ma'ahu da shi da wanda suke tare da shi fil fulki a cikin jirgin ruwa shine as-safina Allah ya ce sassaka jirgin ruwa isar in detail tana gaban nan kamar abin nan kanun labaran ake bayarwa amma kissa tana gaba surar suratu hud alaihi salam akwai kissa sosai ta zo in kula can gudu Allah yake cewa waja'alnahum khala'if sai aka sanya su mutanen annabi nuhu alaihi salam suka zama su ne kalibobin Allah a bayan kasa domin duk dan adam a wancan lokaci in dai baya cikin jirgin annabi nuhu Allah ya raka shi haka Allah ya yi jirgin annabi nuhu alaihi salam shine duk wanda ya ɗauka cikin jirgin tuki da ya tsira amma in ba ka wannan jirgin ka haraka yasa yin siyasa suke cewa wai wani jirgin adabino kuma ka suke faɗa ba kuma ƙarya suke jirgin adabino da baya shirka baya ƙazafi baya ƙarya su kuma sun cika siyasa da wannan ina za ka ɗaka da annabin allah ba zai yi wa wannan son zuciya ne kawai annabi nuhu allah ya ce ibin dukkan tsuntsaye da dabbobi kowanne mace da namiji duk ɗibe su fasluku fiha min kulli zawjin ithnayn wa ahla shikenan da iyalansa duk wanda suka imani suna cikin jirgin ruwa sai Allah ya tsallakar da su amma in baka wannan jirgin ruwa sunan ka halakaki su kadai Allah ya bari a doron kasa shine fa ja'alnahum khala'iq Allah ya sanya su khalifofi a bayan kasa wa agarqana alladhina kadzabu bi ayatina waɗanda suka karyata annabi nuhu da ayoyin Allah to Allah sai ya nutsar da su yin al-igraq aka sa ruwa ya halaka su gaba daya sai Allah ta'ala yake cewa fanzur kaifa kana aqibatul munzari ka duba a gani karshen waɗanda aka yi wa wa'azi ba su jima karshen waɗanda aka ja kunnan su karshen waɗanda gargadi yazo suka ƙaryata ya abin ya kasance karshen su ne halaka da dammarawa da halakawa wani shine alƙawarin Allah dama amma kunnan mu'azzibina hatta na ba'atha rasula Allah baya azabtar da kowa sai aiko bi manzo an aiko musu manzo ya ce kaza sun ce kariya ne ya ce kaza sun ce ba su yadda ba sai Allah ya kyale da su kyale ni da su sai Allah ya halaka su ya gama da su daga nan ba ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل na'am كذلك نطبع على قلوب المعتدين Allah ke summa ba'asna min ba'di sannan bayan annabi nuhu ya tafi sai muka tada wa ansu annabawan a bayansa inda shine farko da mu duk wanda ya zo manzo to bayan annabi nuhu ya zo summa ba'asna min ba'di rusulan kaga jam'i ne na rasul ba dai bane muka tada annabawa manzanni bayan shi ila qaumihim zuwa ga mutanensa kowa muka tura shi zuwa ga al'ummar shi ka ibrahima kamar annabi ibrahim alaihi salam wa hud wa salih da annabi nuhu da annabi salih alaihi salatu wassalam kowanne Allah ta'ala ya tura shi zuwa ga mutanensa faja'uhum bil bayyinat su waɗannan annabawa da suka zo bayan annabi nuhu alaihi salam kowane manzo ya zai kewa al'ummarsa da mu'ujizozi ya zai musu da ayoyi ya zai musu da gagarabadau an fahimta shi ne al-mu'jiza amrun khariqu lil adam wani al'amari da ya saba ma wa al'ada to duk annabi duk manzo Allah ya hada shi da wannan abin ya je ya samu mutanansa ya ce Allah ya turo ga ma shi daga alama abin kuma ba dan adam din da ya yi shi shine al-mu'jiza fa ma kanu li yu'minu amma duk da wannan mu'jiza da annabawa suka je da ita to ba su kasance sun imani ba fama kanu liyukminu bima kadzabu min qabl domin dama can sun karyata annabawa zuwan annabawa da mu'jizar annabawa bai sa tayi bai sa sun yi imani ba sun karyata annabawan duk da mu'jizar tasu suka ce ba su yadda ba sai Allah ya ce kazalika naqba'u hakanan naktumu kenan muke kullewa ala qulubil mu'tadin ay adh-dhalimin haka muke kulle kokon zuciyar azzalimai ba sa iya gane gaskiya an fahimta shi yasa ya yan uwa mu dinga kula da salon alkur'ani musamman a wannan zamanin namu da addini ke shan wahala dukkan abu in ya zo ma daga Allah ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ko ba ka ra'ayi sakar gare ta shi inda ka san gaskiyar ne ƙungiyarka ba ta yadda ba mazabarka ba ta yi yan naku ba sa yi to kai bakinka a kuma karka gare ta in ka ƙaryata saƙon Allah ko saƙon manzon Allah dan bambancin ra'ayi ko ƙungiyanci to wallahi sai gaskiya ɗari ta zama ba ka yi aiki da ita ba shi ne ƙa'ida in dai ka ƙaryata gaskiya kana sani to gaskiyar za ta zo ma a fagage daban-daban ba za ka iya gane ta ba saboda ka a kiyaye ƙaryata hadisi a kiyaye ƙaryata malamai in abu bai ma bai shiru kawai dama ba duk dokokin Allah za ka iya yi zo maka isa ba amma ka fito kana challenging kana ƙarya ne son zuciya ne hadisin ma da ibi ne in an ci ifurubi ne aka yi zama da ibi za ka yi ba waye rawayin hadisin a wani littafi yake su waye suke aikin hadisin me silsilarsa me malaman hadisi suka ce wala ba ka iya mara ba amma ka ɗaulanci ka kace da ibi ne kace ƙarya ne in kuma manzan Allah ya faɗi hadisin ba kuma kace ƙarya ne za ka yi da wannan kuma ya za ka yi in kun ji malami ya ce hadisin nan da ifi ne to a galabiya an yi aiki sama da shekara da shekaru akan hadisi ba haka kawai za ka buki iska ka ce wannan da ibi ba ne ba haka ake ba aiki ne jajajin ake an fahimta saboda haka a guji karyata aya a guji karyata hadisi duk mai karyata aya da hadisi wallahi gaskiya za ta masa wahala dauka ya za za ga idan mutum ya saba da karyace karyacen hadisi da aya to za ga ya yi ilimi mai yawa amma baya aiki da ilimi baya iya aiki da sunna ga ilimin kamar ne amma wallahi sunna bai sai aiki da ita ba wannan ka'ida ce ta Allah in ka karyata da gangan to Allah zai toshe ma hanyar fahimta ba ka gane ba to su ma mutane annabi nuhu da suka karyata sai Allah ya ce kazalika nadba'u haka nan muke kullewa ala qulubil mu'tadi duk zuciyar azzalimi mai karyata aya da gangan mai karyata hadisi da gangan Allah zai kulle zuciya ba zai taba gane gaskiya ba ku dinga jawo mai ayar da hadisi ya sani amma wallahi ba zai aiki da su ba domin Allah ya rufe zuciya an fahimta karyata aya da karyata hadisi iya sababa wannan ka yi haƙuri in abu bai daidai da ra'ayinka ba ko ƙungiyar ko malamanka ka tabbatar kuma gaskiya aka faɗa ka yi shiru karka ce ƙarya ne in ka ce ƙarya ne akwai yau za a ƙarya ta Allah ko za a ƙarya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma za ka ɗora kanka aikin da ba za ka iya sauke shi ba an fahimta na'am aya ta gaba ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه إلى فرعون وملئه بآياتنا بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين kamar Allah yana cewa bayan annabi Nuhu ya tafi sai annabi Ibrahim alaihi salam sai annabi Salihu sai annabi Hudu da sauransu to bayan waɗannan sun tafi inji Allah sun maba'asuna min ba'dihi bayan waɗannan manzannin sun zo duk da ba kawai kissa su anan ba sannan kuma sai annabi Musa kuma sun ba'asuna min ba'dihi Musa sai ga annabi Musa ya zo wa Harun da dan uwansa Harun wannan yan uwantaka ta kai yan uwantaka yan uwantaka ce wanda Qur'ani bai taba zuwa da wata yan uwantaka da ta kai ta abin sha'awa ba Allah ne ya kira annabi Musa ya ce annabi Musa zo zan nada ka annabi zan ba ka manzanci sai ce ya Allah wa aki harunu ko a fasahu mini lisa ya Allah ni ban cancanta ba amma ga dan uwana haruna kamar shi dan Allah akwai wanda zai yi wannan a ce mai girma gwamna ya ce wani zan nada ka kwamishina a wannan sabuwar gwamnatin da za a yi a yan sanar wallahi ban dace ba amma ga aron ma ya dace ya kaga zai wahala wanda manzanci shine karshen mukami a gun Allah ba wani mukamin da yafi Allah ya nada mutum mazo babu shi to amma yace Allah na hakura ga dan uwana a bashi da Allah ya ga zuciyarsa da gaske take yi sai aka bashi kuma aka bi dan uwan nasa shi yasa ka yi wa wani addu'a Allah ya bashi abu to ba naka za a dauka a bashi ba Allah abun abunsa ba ya karewa zai iya baka kuma zai iya bashi abun Allah abun ba ya karewa shi yasa zamantakewar annabi Musa da annabi Harun to yan uwantakar ta kai yan uwantaka amma a yau ka duba yadda abubuwa suke gudana tsakanin dan uwa da dan uwa ba a magana fada gaba har bai juna da miyagun maganganu wannan bai dace ba ba musulunci bane wannan dan uwa dan uwa ne wanda Allah ya ce idan ta yi daren kure ba zai iya gadar ka ba kana kana nan misali uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya shi dan uwan naka Allah ya bashi ƴaƴa mata duk a rayuwarsa to idan ya mutu ka gaje shi ka gaje shi in dai Allah bai bashi ɗan namiji cikin haihuwa wala zaka gari kuna faɗan kuna zage-zage kuma za ka iya gadar zai iya gadar an fahimta saboda kamar dinga kai zuciyar mu nisa ita duniyar nan ba komai ba ce duk yadda kake son mutum fa in ya mutu ka bashi kwana uku wala ba za ka iya kallon shi ba kwana uku kawai duk wata kofa da jikin sai daga idan su ya fito hancin su ya bude bakin su ya bude kunnansa cikinsu ya fashe kwana uku kawai wallahi ba ka yi saka tsaya kan gawarsa duk yadda kake son sa wanda ne faɗan adam kuma shi ne kake faɗa ko yake faɗa da kai wanda kwana uku da mutuwarsa ba za ka iya tsayawa kan shi ɗan adam ko haka yake kasancewa saboda idan Allah yana mana magana mu dinga kula mana jawo hankalin mu kusa muna yaƙi da zuciyarmu domin mu samu mu rabu da wannan duniya lafiya Allah yake cewa annabi Musa ya zo da dan uwansa Harun ila Fir'aun Allah ya tura zuwa ga Fir'aun wa mala'i Fir'aun iya da cabinet iya da manya-manyan mataimaka irin su Qaruna irin su Hamana duk mataimakan sa ne bi ayatina shi ma annabi Musa ya zo da ayoyi si ayoyin sa ma guda tara ne wanda agalab ba a baiwa wani annabi mu'jiza ta kai yawan ta annabi Musa alaihi salam na farko dai akwai aliyadu wal asa akwai hannu in ya fito da shi wani za a yada fa iza hiya bayda'u lin nasiri idan yayi haka da hannun sai fito to ba wanda yake kalla hannun ya zama kamar rana sannan ga al asa to alqa asa fa iza hiya su'balun mubin idan ya ajiye sandan sai ta zama macijiyar katon guci akwai guda biyar da Allah ya turo fa arsalna alaihim tufana والجرادة والقملة والضفادع والدم آيات مفصلة الله يتون musu da atufan ruwa wanda ya halakar da fir'auna da mutanansa wal jarada wa fari fari suka baibaye kafirin lokacin annabi Musa alaihi salam ko ina fara in bala'i ya kai bala'i ya Musa da ulana rabbaka yuma ila indaka la in kashafta anna rijza la nu'minanna laka wa nursilanna ma'aka bani isra'il idan bala'i ya kai bai da annabi Musa roƙa mana ubangiji ma wallahi in wannan da ya wuce shikenan zamu dawo mu bika mun yadda Allah ne ya aiko ka falamma katabna annahum rijza ila ajalin balighu idahum yanqusun idan Allah ya dauke jarabai sa koma kuma gidan kafirci su ce in fara da fara ta wuce a tufa na wanda da wani ummala sai kuma kwarkwata duk gayen mutum ko gwamna ne ko sarki ya kwarkwata kuma ko ina kwarkwata har fir'aunan kwarkwata da gama shi aka ji annabi yau za a roƙi Allah a shugaban ƙasa ba kwarkwata ta dame shi ko ba likitan da isa yayi wannan kwarkwata domin mu'jiza ce annabi Musa ya daga wani roƙi Allah Allah ya yi musu Allah ya yi suka sake dawowa kafirci sai wanda fadi'a sai kwaɗi kuma duk inda kafiri ke lokacin annabi Musa lokacin kwaɗi ne duk ko ina kun kwanciya kwaɗi gun zama kwaɗi cikin kwanan abinci cikin ruwa kwaɗi ko'ina su ma suka dame su suka ce annabi musa to da allah ne gaba kyala wannan kwaɗin sun dame wallahi ba kun san kwaɗo ba da daɗin taɓawa allah ya jarabe su ko'ina kwaɗo ko zama za ka yi akan kwaɗo za ka zaura kwanciya akan kwaɗo za ka kwanta inna lillahi wa inna kai allah ya saka mana adam daga nan allah ya yaye musu daga nan kuma sai jini wa dama sai Allah ya jarbe su da jini duk inda suka ajiye ruwa ya zama jini ruwan sha jini abin mamaki wanda ya imani da annabi musa sai ya ɗauki ruwa normal ya sha amma kafirin a lokacin annabi musa ya ɗau ruwa lafiya zama jini haka Allah ya jarbe su duk wannan Allah iya nuna musu cewa shi ne fa Allah gaske ba amma duk da haka ba su yadda ba kaga ga aledu awal asa ga wannan guda biyar guda bakwai kenan ko sannan ah, sai infilaqul bahr Allah a gaban su yasa annabi Musa da tukoki da sanda i- hanyoyi su sauka shi ma wannan mu'jiza ce an bayyana sai kuma me me da tara ai na faɗi takwas ai na yi kokari ai a tara na faɗi takwas wace ce ɗayar kuma tisa ayatin bayyana ta Allah ya ce a wani kwarkwada da duk ɗaya ne wannan sai shi littafin a taura shi ma mu'jiza ce alkitab alladhi anzalahu ilayk shi ma mu'jiza ce to shine a- a- Musa tis ayatin bayyana to shine Allah yake cewa nan wa mal'i bi ayatina fastakbaru duk da wannan ayoyi suka yi girman kai wa kanu qawman mujrimin suka zama to mutane mujrimai wanda suke wa Allah mutulci suke wa Allah abin da bai dace ba an fahimta na'am daga nan fa فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا na'am قالوا إن هذا لسحر مبين falamma ja'ahum al-haqq lokacin da annabi Musa ya zai ke musu da gaskiya min indina Allah ya ce daga gare mu gaskiyar da annabi Musa ya zo da ita daga Allah ta kine ja'ahum al-haqq min indina qalu sai fir'auna da mutanen suka ce inna haza la sihrun mubin ai wannan abin da annabi Musa ya zo da shi tsafi ne sihiri ne kuma sihirin ma mabayyani in ba sihiri ba ya za a yi ka saki sanda ta zama miciji ya za a yi hannun ke zama kamar rana wani aiki ne to shi suka rudu da haka shi dan ya dinga ingiza cewa wannan abin da annabi wasu hiri ne daga nan ba mai mai ba قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم Mm.
أسحر هذا ولا يفلح الساحرون Ƙala Musa, annabi Musa alaihi salam ya ce bayan sun ce sihiri ne, sai annabi Musa ya ce a ta ƙulu da haƙi lamma ja aku, yandan gaskiya ta zo muku ya kuce sihiri ne, ba ku da basirar gane gaskiya, ba ku da basirar gane sihiri da abin da ba sihiri ba, yanzu gaskiya ta zo muku da Allah- daga Allah ma ku ce sihiri ne, a sihirun haza, yanzu wannan abin da da na zo da shi sihiri ne, annabi Musa ya ma ke tambaye su. yanzu wahayin da Allah ya min ya ban attaura ya ban mu'jiza yanzu wannan sihiri ne in dai wannan sihiri ne to wala yaflihu sajirun dukkan matsafi baya cin nasara haka annabi Musa ya faɗa musu dukkan masihirci baya cin nasara ba zai samu rabo a duniya ba ba zai samu rabo a lahira ba yasa a suratu taha Allah ta'ala yake cewa wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا na'am إنما صنعوا كيد ساحر mm.
ولا يفلح الساحر حيث أتى Allah ya ce annabi Musa alki ma fi yamini ka ajiye abin da ke daman ka sandarka talqaf ko talaqaf duk an karanta da wannan za ta haɗi ɗiye ma sana'u duk abin da suka tsara na tsafi igiyoyi ne guraye ne layu ne wane ne wane ne to wannan sandar in ta zama macijiya za ta haɗi ɗiye su gaba ɗaya haka Allah ya ce annabi Musa in ka ajiye ta karamu da ita kawai duk abin da suka tara a gaban Fir'aun hira ta haɗe su ku duba tafsirin Imam al-Bagawi yake cewa da ta haɗi ɗiye kafatanin abin da suka kawo na tsafi sai ta dawo wajen annabi Musa sai ya sa hannu ya ɗauki ta sai ta zama sanda to akwai shugaban matsafan sai ke cewa wannan ba tsafi bane dan domin da tsafi ne sai mun ga alamar abin da ta haɗi a cikin ta dole amma ta koma normal sandarsa ya rike ta wallahi wannan ba tsafi bane da ganin shi yayi maja ya ce wallahi ya kwatsa shi a ba ta ce ba wallahi an go faduwa ya dawo an fahimta to daga nan sai a ainihin annabi Musa alaihi salam ya tsaya da sandar ya rike kayansa sai fir'auna yake ta to yaya ina sauran matsafan sai annabi musa ya sake saka sandar sai ta tafi ta tafi har za ta kamo fir'auna inda yake fir'auna yake ce ya musa ina hada ka da allah rike sandar ina hada ka da allah haka imam al-bagawi ya kawo ya ce wallahi ta tafi za ta hade fir'auna ma gaba da shi sannan ya koma ya rike sandar da tsire ita to shine annabi Musa Allah yake cewa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u inna ma sana'u kaidu sahir abinda suke aikata sihiri ba gaskiya bane kuma wala yuflihu sahiru haythu ata duk inda mai sihiri yake Allah ce ba ya ce riba duk inda yake ka ba da lokaci duk inda mutum ya ɗaukaka da sihiri in dai Allah ya matsa makwana sai ya dawo abin da ba inda zai ci ka'idar Allah ce ai shekaru da yawa an yi mutane wani a je Niger wani a je Morocco wani a je Togo duk dai amma kafin wani lokaci ga an rufe mutum ba a ji labarin sa gaba da dama sihiri ne ƙarya ce da ba inda zai ci to malamai suna cewa dalilin da Allah ya sa Allah ya biyo Annabi Musa wannan mu'ujiza wanda har suke ganin kamar tsafi ne to a lokacin fir'auna da annabi musa ba abin da ya fi ɗaukan hankalin mutane kamar tsafi yau in aka ce gari akwai matsafa ko unguwa akwai matsafa to ta kwanta daban a gari wanda suna da wata kulawa ta musamman domin tsafi shine abin da ya fi ɗaukan hankalin mutane a lokacin to sai allah ya biyo annabi musa mu'ujiza daidai da abin da suke kamar annabi isa alaihi salam lokacin da ya zo shi kuma likitanci shi ne abin kwarewa duk al'umma ko gari aka ce ga likita to wannan al'umma tana da kulawa ta musamman to sai annabi isa allah ya bahi mu'ujiza wanda ta yi kama da wannan tsarin annabi isa ya shafi kuturu hannu ya wanke ya sha fuskar makahu ido ya bude kai annabi isa har mutacce ma ya tayar da idinin allah wa uhi wa uhiya da mauta bi idinillah kaga karshen likitanci kenan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi kuma lokacin da ya zo ba abin da ya fi ɗaukan hankalin mutane kamar fasaha ta magana a ce akwai mawaƙi a ƙabilar ku shikenan akwai fasihi adibi wanda ya iya magana da hikima to shine abin burgewa a lokacin to sai Allah ya turo manzon Allah da alƙur'ani ƙarewar balaga kenan ƙarewar fasaha kenan kaji wa'ansu ayoyi in ana karanta su kan ba a cikin ƙur'ani su ka duba suratul rahman tsarin irin wannan ne suratul waqi'a ita ma tsarin ta daban suratul najm tsarin ta daban suratul muhammad ta dinga karewa da sukun am a'ahu am salahu wannan ba sai qur'ani an fahimta sai Allah ya zo da shi ya zama to ya zama to ya gagare su gaba daya domin in suna ji da mawaka suna ji da da sha'ir da nasar to ga abin da ya haɗe shi gaba daya wani gini irin tsarin Allah da yake wajen aiko da mu'ujizozi wa annabawa sai a baka mu'ujiza daidai da abin da yake daukan hankalin mutane a wannan zamani yasa masu hikima suke tada da akwai wani annabin da Allah ya rage mai turu ba to idan da kudi za a turu shi a da kudi za a turu shi mana a kudi da zai dauka hankalin mutane yanzu da kudi zai zo kawai shi ne ke dauka hankalin mutane to wannan shine hikimar Allah wajen turo annabawa zuwa ga al'ummatai daban-daban to shi yasa annabi Musa ke cewa asiruna haza wala yaflihu sahirun duk inda tsafi yake Allah ce baya cin nasara da mai tsafin da tsafin gaba da daga nan ba
قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين الله يشي قالوا هكذا يقول
قالوا أجئتنا قالوا أجئتنا قالوا سكتشي أجئتنا فرعون ده متعنانسا سكتشي أجئتنا أنسى ألف التسمية domin sha nabi Musa da nabi Haruna suke da biya yanzu ku biyun kun zo mana litalfitana ai litasrifana domin ku karkatar da mu ku ɗauke mu daga tsarin mu an gane ko amma wajina alimi aba'ana ku zo ku raba mu da tsarin da muka gada wajen iyaye da kakannu kawai ku tsoro na ɗaya mun gaji abu kabidin an kabidin jilin ba da jil a ce kawai ku zo yanzu ku bi ku zo daga sama ku ce duk abin da muke iyaye da kakannu ba daidai ba ne a damunar yini a jitina ne talifitana amma wajen na lafiya ba ana ku karkatar da mu ku juya mana tsari haka kawai wata kuna da kuma kibriya fil ard ya zama to ku ne masu faɗa ji a bayan ƙasa yanzu a ce ku ne za ku faɗa a ji ga fir'auna ga hamana ga ƙaruna a ce magana ku kawai za a ji ba ta su ba to malamai suka ce a wannan layin ne ake samun rigima tsakanin shugabanni da malamai domin duk inda malamin Allah yake to al'umma suna ji maganarsa musamman a irin wannan lokacin na siyasa akwai lokacin da shugaban siyasa zai magana ba za a ji shi ba hankali ya tashi al'umma sun sun harzuka to amma malami sai magana ne to su kuma abin da ba sa so a ce akwai mai faɗa a ji ba su ba sa son wannan sai su dauki kishiyar su kuma sai rigima zan buga muku misali shekara biyu da ta wuce ai an yi rigimar yan da obsasa a wannan ƙasa wanda wa'ansu daga cikin jihohin ƙasar nan suka ce ba sa son rundunar sassa yan sanda a soki ƙasa ta harzuka aka dinga rigima a ƙone nan a fasa nan a yi waye duk an yi mana ta'adi a kudancin ƙasar nan an ƙone motocin wa'ansu mutanenmu da dukiyoyin su duka a lokacin ba wani shugaban jiha ko wanda zai hana matasan mu ɗauka fasa amma malaman addini a mimbarori da gun ta'aliman suka dinga faɗar mutane zauna lafiya aka zama lafiya amma wallahi tallahi ba magana yin siyasa ba ce tasirin maganganun malamai ya sa al'umma suka zauna lafiya suna da dukiyar su ma'ana suna da gidaje suna da motoci mu ma muna da acana muna da kai kuma gaskiya bane to amma me hana ba mi ba muna jin magana malaman mu sun ce kar ai ko ba mi ba to shi annabi Musa da annabi Harun su Fir'aun yake ta yanzu za ku zama to ku ne masu fada a ji ba ni ba wa takuna lakum al-kibriya'u fil ard a ce ku ake ganin girman ku ne masu girma to shi ma abin da ya samu matsala wannan Abdullahi bin Ubay bin Salul shugaban munafukai an ce an yi za a naɗa shi shine shugaban madina a wancan lokaci ko sai manzon Allah ya zo aka yi hijira an yi zaɓe sai ya aida ta soki kuma gaskiya bane sosai ko za a naɗa shi a bayan sa da bigir sai aida ta soki sai manzon Allah ya zo to tunda manzon Allah ya zo ya yi shugaba kuma ai manzon Allah ne shugaba to shi wannan bakin ciki ne same shi shi yasa ya dingewa manzon Allah kullu kullun kai da shirki domin da shi ne mai faɗa a jikin manzon Allah ya zo ya dane magana ya sa ɗan adam a kan mulki da kuɗi kake yi wallahi ba kowa ba ne zai wani lafiya kun ga mulki kun ga kuɗi in kuna bibiyar yadda manzan Allah yake magana a kan wani akwai haɗin musamman abu mai imani gafi abu zarar gifari sahabi ne wanda daga cikin sahabban ma managarcin sahabi ne wanda an ce shi baya kwana da kuɗi ba domin tsafin imani idan ya gama cefanansa na wannan yini idan ya gama magariba na da sauran kuɗi a jinsa ɗauko ya bayar ya ce bayan da za a iya kwana da kuɗi gobe Allah zai bari haka yake amma ya zo ya ce manzan Allah ista'amala ne manzan Allah ni ma ɗan bani shugabanci mana sai manzan Allah ce a ina kan za'ifu abu zara kai kana da rauni kuɗinsa ba baya kwana da kuɗi bai taɓa kwana da kuɗi ba ya ce in na gama bukata ta ta yau da goma Allah zai ba zai shi kenan amma manzan Allah ce wallahi kana da rauni wa inna hala amana kuma shugabancin da kake so a baka amana ce wa innaha ta'ati yawmal qiyamati nadamatun wa khasar kuma shugabanci akasarin sa yawancin sa zai zama to nadama da hasara na kiyama haka manzo Allah ya faɗa amma yanzu idan mutane ya rufe ba sa ganin wannan nadama ce hasara ce haka manzo Allah ya faɗa ta'ati yawmal qiyamati nadamatun wa khasara amma da yake duniyar ake gani an manta da wannan kowa in ya buɗe bakinsa shugabanci ke su kuma shugabancin ma da za a same ta kyakkyawar hanyar da dama dama ba abin da ba za su yi bana faɗa ba ba abin da ba su yi sai dai in asirin mutum bai tuba akan ya samu wannan matsayi to saboda haka ya suke cewa a wata kuna kuma kibir ya fil ardi wa ma na hanu la kuma bi mu'minin to tunda haka ne ku din ma mu ba mu da ku ba wala ba ba su gaskiya ba ne fir'auna suka ce ba su yadda da annabi musa ba da annabi haru domin sun ce sun zo su raba su da mulki su zama to masu faɗa aji sun zo da sihiri za su kwace musu ƙasa ba su yadda ba to sai aka ɗau wani sabon salo sai aka ɗauki hankalin mutane daga cewa annabi musa da awa ya zo ba a allah sai ake ya zo ya kwace ƙasa ka ƙabilar da shiga kina ka fir'auna da jibala jibala kaga in ya bar abin ya tafi a gaskiya to za a fahimci annabi musa to amma sai ce ai ya zo ya kwace kasar ne din ba zama bayan sa ba mai daba yanzu ai kawai mutum ya zo daga gudun hijira daga madayin ya zo daga kaza kawai ya zo ya kwace mana kasa wala ba mai daba to sai aka kawo hayaniya ba ba ya daba ba ya daba ce hayaniya to kissar yanzu muka fara kuma na ga lokaci ya man dole mu tsaya nan gobe in Allah da za mu tsora da kan idan muka tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya yi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata Allah ta'ala ya ji kanmu ya ji kan mahaifanmu ya sa aljanna ce makomar Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarin ka daga sharrin duniya da lahira Allah ta'ala muna roƙonka samu yi lafiya mu gama lafiya wannan ibada da muke ta Ramadan Allah ta'ala ka sa mun yi tababbiya Allah ka sa muna cikin bayanka da ka riga ka musu gafara da rahama Allah ka sanya muna cikin su ya rabbal alamin Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya marasa lafiyar mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya Allah ka ƙara mana lafiya da imani Allah ka ƙara mana san junan mu Allah ka ƙara haɗa kanmu akan alkitabu was sunna duk abin da ya fi ƙarfin mu Allah ka fi ƙarfi shi abin da muke kauna a gare ka na alkhairi Allah ka haɗa mu da shi na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله wa alaikum assalam wa rahmatullahi to a takaddiri mafiya yawa na marayu ne da kuma wanda suke neman sadakan alkur'ani sai dai akwai wasu takaddi na tambayoyi takaitattu mai tambaya na farko ya ce a, malam mutum ne ana sallah to yana bin sallan daga nesa sai aka ɗauke sai aka ɗauke nefa sai kasance baya ji to a wannan hali ya zai yi.
to malamai sun ba da fatawa kamar lajina adda'ima libusin ilmiya ta kasar saudiya ta ba ba ta fatawa gaba da irin wannan har in nisa ne ko abin da ya shafi mata suna bin jam'i ko gun da kake jam'i ya je har yayi nisa ba kwa jin muryar liman an dauke wuta ko ta baza ta faru to ku da kuke wannan halin an ce idan muryar liman ta tsaya ba kwa ji to za ku samu tsayuwa kamar na 'yan sakanni ko minti daya ko da matsalar za ta wuce ku dinga jinsa idan har dan tsayuwar da kai min- misalin minti daya baka ji amon liman ya ci gaba da sallah ba to an ce daga nan za ka ci gaba da kare ka sai ka ci gaba da kare kawo mai sallah kai kadai an fahimta idan raka a biyu kai da liman sauti ya tsaya to sai ka ɗora taka ta uku ta hudu ka ci gaba da yi in zaman ta iya kake ka ji shuru shuru har ka ƙara minti ɗaya biyu haka sai ka yi ta yanka ka miƙe ƙara rako'in ka to wani haka su gaba da fatawa kan wannan insha Allah ba za ka fatse sallah ka ba ko ka rushe ta dan liman ya tsaya sanadiyar irin wannan matsalolin idan ka dan jinkiri ka je muryan ba ta dawo ba sai ka ɗora daga inda ka tsaya sai ka ci gaba ƙara sallah kai kaɗai wannan shine fito da suka bayar game da wannan insha Allah wallahu a'lam Allah ya saka da alkhairi a me wannan takarda ya ce malam ina neman afuwarka Ah.
domin na zage ka ba tare da haƙƙinka ba To.
bisa zato to wallahi zaton ba gaskiya ba ne don Allah ka yafe mu to Allah ka yafe mana gaba ɗaya Allah ka yafe mana yadda ka buƙaci afuwa mu muna roƙon Allah ya mana afuwa Allah ta'ala ya mana afuwa ya yafe mana gaba ɗaya na'am
a sa'annan takarda na ƙarshe sanarwa ne dangane da abin da ya ƙara shigowa na kwamitin a marayu an kawo yadi jiya guda yadi sha biyu sa'annan kuma a yau an kawo yadi biyar da kuma kuɗi naira 400 aka ce a sa asusun marayu to Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya karba mana ya karba musu Allah ta'ala ya sa mu yi lafiya mu gama lafiya akwai wa'ansu daga cikin yan uwa